أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammanci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna karantawa daga littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine karatunmu na goma sha ɗaya yau muna ranar sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu daidai da sha biyu ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya har yanzu muna cikin kitabur jihad babu fadlul jihad wato babin da ke magana akan falalar yin jihadi mun tsaya ne akan hadisi na dubu da ɗari uku a cikin littafin wanda aka karɓo shi ta hanyar sayar na abu hurairar radiyallahu anhu yanzu kuma insha Allah za mu dora daga nan zuwa abin da ya sauka wa ana bi sa'id ibn al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahu al-janna fa ajaba laha abu sa'id fa qala a'idha alayya ya rasulullah fa a'adaha alayhi thumma qala wa ukhra yarfa'u Allah biha al-abda مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم قال القرطبي الدرجة المنزلة الرفيعة ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس wannan hadisin an rawaita shi hanyar sirna abu sa'idin al-kudri radiyallahu anhu yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su mata gare shi ya ce man rabbiya billahi rabban wanda ya yadda cewa Allah ne ubangijinsa wa bil islam dinan ya yadda da addinin musulunci a matsayin shine addinin sa wa bi muhammadin rasulan kuma ya yadda da annabi muhammad a matsayin shine manzon sa wajabat lahul janna to lalle wannan shiga aljanna ya wajabta gare shi fa'ajiba laha abu sa'idin sai sai na abu sa'idin al-kudri ya yi mamakin wannan magana da ya ci daga annabarin salatu wasalam ba ƙara a idha alayya ya rasulallah sai ce maimaita ta gare ni ya ma'aikin Allah ba a adaha alayhi su maƙal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita mishi wannan zance sannan sai ya ce mishi wa ukura ga kuma wata ma yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil janna Allah yana daga darajar bawa da ita har daraja ɗari a cikin gidan aljanna ma bai na kulli daraja ta yi kama bai na samayi wal ardu abinda ke tsakanin wata darajar zuwa wata kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ne ƙala wa mahiya rasulallah sai ta to wanne ne ko wannan abin wanda ke sa Allah ya ɗaga darajar bawa har daraja ɗari mai cice wannan ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi al-jihadu fi sabilillah al-jihadu fi sabilillah wato yin jihadi cikin tafarkin Allah yin jihadi cikin tafarkin Allah rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi imam al-qurtubi yace abinda ake nufi da daraja din nan ai matsayi matsayi madaukaki a gidan aljanna kuma ila ana iya nufin cewa gidaje da kuma rumfuna na gidan aljanna da kuma martabobi waɗanda mafi ɗaukakar cikinsu shine aljannar firdaus وعن أبي وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رس الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال اقرأ أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو وضرب به حتى قتل رواه مسلم قوله إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف قال القطبي هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة والعزوبة وعزوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالصواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف واستعمال السيوف والاستماع من الذهب حتى يسي حتى تسير السيوف تزل المتقاتلين wannan hadisin an karɓo su hanyar abubakar ɗan sayarna abu musa al'ashari radiyallahu anhu ya ce sami'tu abi radiyallahu anhu na ji babana ya Allah ya dada shi wa huwa bi hadartil aduwi alhali yana gaban abokan gaba a filin yaƙi ya ƙolu yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna abwabar jannati ta da zilalis suyud hakika kofofin aljanna suna ƙarƙashin inuwar takubba ne ba ƙama rajulun rasul hayati sai wani mutum ya tashi mai wata irin kama jirkitacciyar kama haka mutum sai ya ce ya aba musa ya kai abu musa a an ta sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu haza shin kai ka ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ƙala na'am sai abu musa al'ashari ce ƙwarai ku na ji haka farja ila ashabihi sai wannan mutum ya koma wajen abokansa faƙala sai ya ce aqra'u alaikum salam inne muku gaisuwar ban kwana sai muka sara jafna saifi sai mutumin ya karya gidan takobin sa fa alqahu sanai jefar da shi sai mashabi saifi sanan sai da bida takobin sa tsirara ilal aduwi zuwa wajen abokan gaba fa daraba bi sanan sai ta yayi ta sarar abokan gaba a takutula har aka shahadantar da shi rawahu muslimun muslim ne rawaito hadisi wato wannan hadisin abu musa al'ashari radiyallahu anhu ɗansa ne ya rawaito hadisin daga gare shi kuma ɗan nashi tabi'i ne shi bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka nan lokacin da abu musa al'ashari yake faɗar wannan maganar a gaban abokan gaba ne kuma a wajen mafiya yawa tabi'ai ne suka fi yawa da haka har wani tabi'i yake tambaye shi shin ka ji wannan maganar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kwarai ku na ji wannan tabi'in jarumi sai ya tashi ya karye gidan tafabinsa ya shiga cikin abokan gaba wato kafirai ya rika saransu da wannan takobin haddai suka shahadantar da shi maganar kuma cewa aljanna tana karkashin inuwar takubba imamul qurtubi yake cewa wannan yana daga cikin zance mafi kyawu kuma ila yau yana daga cikin zantuka na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kunshe da balaga wato kwarewar zance wanda yake kunshe da ma'anoni masu yawa kalmomi ‘yan kaɗan sai ga sun kunshi ma'anoni masu yawan gaske. ce ana ba da labari ne da wannan game da ladan da ke cikin yaƙi da takobi da kuma kwaɗatar da mutane wajen kusantar abokan gaba da kuma aiwatar da takobi wajen cin galaba akan kafirai wa na abi abusin abdurrahman bin jabrin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري wani hadisin an karɓo shi daga abu absin wani sahabi ne ainihin sunan shi abdurrahman dan jabarin radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mabbarrat qadama abdin fi sabilillahi fatamassahu an-nar digadigan bawa wato sawayen bawa ba za su taɓa yin ƙura a cikin wani ɗawainiya da ya yi a cikin tafarkin Allah sannan kuma wuta ta taɓa shi ba wato ma'ana duk wanda har ƙafafunsa suka yi ƙura a wajen tafiya yaƙin ɗaukaka addinin Allah da wuta ba za ta ci namansa ba rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito hadisi malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai bishara ga mai yin jihadi a cikin tafarkin Allah cewa ya tsira daga shiga wuta ko ya yi shahada ko bai sami shahada ba haka nan akwai wata ruwayar a wajen imamu ahmad da waninsa a wannan ruwayar ita kuma ta zo ta hanyar sai na mu'azu dan jabar yake cewa walakbar qadamun fi amrin yabtagi bihi darajatil akhirati ba'da salatin wa furudati ka jihadin fi sabilillah yace sawayen bawa ba za su yi kura a cikin wani aiki wanda yake neman daraja a lahira ba bayan sallar farilla wanda abin ya fi daraja fiye da jihadi cikin tafarkin Allah wato babu wani aiki da mutum zai yi mafi lada bayan sallolin farilla kamar ya je jihadi don ɗaukaka dinin Allah wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaljun nara rajulun baka min khashyati llahi hatta ya'uda al-laban hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ala 'abdin غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث ان كتبه سان سيرنا ابو هريره يدر الله رتب da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaljun nar rajulun baka min khashiyatillahi ba zai taba shiga wuta ba duk mutumin da ya taba yin kuka saboda tsoron Allah ata ya udan labanu fi dari har sai in madara ko nono za da koma cikin hantsa ma'ana yadda nonon da aka tatse shi ba zai taba komawa cikin hantsar dabban da aka tatsa ba to haka nan mutumin da ya yi kuka saboda tsoron Allah ba zai taba shiga wuta ba har abada wara ya zumi wa ala abdin gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam haka nan ƙurar da aka ɗauka cikin yaƙin ɗaukaka kalmar Allah da kuma hayakin jahannama ba za su taba haduwa ga mutum guda ba ma'ana in dai mutum ya taba yin kura a cikin wani aiki da yi na fi sabilillahi to hayakin jahannama ma ba zai shafe shi ba ba ma wutar ba rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wannan duka yana nuna mana muhimmancin yin ɗawainiya a cikin tafarkin Allah musamman ma abin da ya shafi jihadi ko jihadi ko kuma dai duk wani aiki da mutum ya ga zai iya don ɗaukaka addinin Allah ko don ba da kariya ga addini inda yanzu mu ba a yin jihadin ko kuma babu wani shugaba wanda ya jagoranci ko yake jagorantar jihadin a wannan zamanin babban abin da za mu yi babban jihadin da za mu yi shine jihadi wajen yada ilimi da kuma aiki da shi wato kokarin daukar dawainiyar abin da ya shafi yada ilimi ko dai mutum ka zama malami mai ba da ilimin ko ka zama wanda zaka dauki nauyin malamai su rika shiga ƙauyuka domin bayar da ilimin da kuma wayar da kan al'umma ko kuma ka dauki nauyin duka na malamai da za a rika sawa gidajen rediyo domin al'umma su ji su karu a cikin addininsu وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه وانا حديث عن كرؤوس سهي سيرنا زيد بن خالد الجهني يتر على ردبر غريشيشي للي من الله صلى الله عليه وسلم يا فرآيشي man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wanda ya daura damanar mayaki idan mayaki zai tafi yaki ka bashi guziri ka bashi takobi ka bashi kayan yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yayi wannan faqad ghaza to shi ma kamar yayi yaki man karfa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza wanda ya kula da iyalan wani mayaki da ya tafi dan yin yaki fi sabilillah ya kula masa da iyalansa wajen ba su ci da sha da duk abin da rayuwarsu take bukata shi ma wannan Allah zai ba shi ladan wanda ya yi jihadi mutafakun alaihi hadisi ya daka haɗu a kansa wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk wanda ya taimaki wani mumini akan wani aiki na alkhairi to shi ma yana da kwatankwacin ladansa kamar maganar da na yi ne ta ɗazu cewa mutum in ba zai zama malami mai ba da ilimi ba to ya ɗauki ɗawainiyar malaman masu ilimin domin su rika shiga suna ba da ilimin a guraren da babu shi in mutum ya yi haka da shi ma Allah zai ba shi lada kudin kwacin na wannan malamin ko kuma mutum ya ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗi a sa karatun a gidajen rediyo ko gidajen talabishin da shi ma da haka Allah zai ba shi ladan isar da wannan saƙon Allah kuma zai ba shi lada kudin kwacin na wannan malamin وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات افضل الصدقات ذل مسعاد في سبيل الله ومنيهة خادم في سبيل الله او طروقة فهل في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث عن كرب سيدنا ابو امامه الباهلي idan Allah gaba da gare shi ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu sadaqati wa bicin sadaqa zillu fusadi fi sabilillah wato inuwar wata wani tanti da mutum ya bayar dan daukar kalmar Allah mutum ya bayar fi sabilillah wa man yahatu khadimin fi sabilillah ko kuma bayar da kyautan wani hadimi kamar kana da bawa ka ba da shi kyauta fi sabilillah shi ma wannan duka yana daga cikin mabibitan sadaka au tsaruƙatu fahalin ko kuma mutum ya bayar da bijiminsa ko kuma raƙuminsa namiji ya je ya yi barbara amma a matsayin sadaka fi sabilillah zama ba sai an saya ba domin da kafin zuwa musulunci sun kasance suna sayan barbaran raƙumi ko barbaran saniya ko dai wata dabba haka kana da dabba namiji sai a sayi barbaran shi a je a kai shi je ya yi barbara a cikin wasu dabbobin sannan ka karɓa abinka wannan zuwa musulunci sai aka hana ranar sallallahu alaihi wasallam ce duwa innan abubuwan kamar bayar da inuwa ko bayar da wani hadimi ko kuma bayar da ainihin dabbar ka da zai ta yi wannan din ba tare da an baka komai ba to yana daga cikin mahimmatan sadaka wa ana anasin radiyallahu anhu anna fatan min aslama qala ya rasulullah إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانا أعطيني الذي كنت تجهزت به ولا تهبسي عنه شيئا فوالله لا تهبسي منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم wannan hadisin yana karanta da mu kyawawan halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓo hadisin daga sayyidina Anas bin Malik yace anna fatan min aslama wani saurayi ko matashi daga Banu Aslam wata kabila ce daga daga kabilan Larabawa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma'arja hazbi ya rasulullah ina nufin zan bi ka zuwa wajen yaƙi amma ba ni da abin da zan yi ɗamarar yaƙin da shi ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi iti fulanan fa innahu qad kana tajahaza fa marida je ka wajen wani domin ya kasance da yayi shirin fita yaƙin nan amma sai yayi jinya fa atahu fa qala sai mutumin sai wannan sauran yaje wajen mutum fa qala sai ya ce mishi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuri ukar salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni da gaisuwa ya ce yana gaishe ka wa yaqulu adilin li tazahhasabi kuma ya ce ka bani shirin da kai na yaki ka bani sai mutumin ya ce wa matarsa ya fulana ya kewanci adihi alladhi kuntu tazahhasu bihi ki bashi dukkan shiri na da guziri na da nayi na fita yaki wala ta habisi anu shay'an kada ki rage komai daga gare shi wato ki bashi komai da komai da kudin da kayan abincin da takwabin da sikan yakin da komai da komai fa wallahi la tabisi minhu shay'an fa yubarak fa yubaraka lak fihi wallahi babu wani abin da zaki rage ki ki bashi sannan kuma Allah ya sa miki albarka a cikin sa wato indai kina neman albarka to kada ki rage mishi komai ki bashi komai da komai duk abin da na ajiye domin fita yaki ki bashi rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi hadisi yana karantar da mu cewa duk wanda ya fadda wani abu domin Allah a duk wata koba ta alkhairi sannan jinya ko wani ko wani tafiya ta sanya shi bai fita ba to in ya bawa wani to yana da lada da kwatankwacin wannan din wa ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila bani lahyana fa qala yanba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma rawahu muslim wa fi riwayati ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجل الخارج وانا حديث أكر أشتهير أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتي للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان يا أيتي رندنا رندنا رياك إزوها بنو لحيان بنو لحيان wata ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa waɗanda sun ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari sun har ma sun kashe wasu daga cikin sahabban shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shirin yaƙi domin a je a yaƙi su faƙala sai ya ce wa sahabban shi liyan ba ismin kulle rajulaini ahaduhuma a cikin kowanne mutum biyu to ɗayansu ya fita a je yaƙin nan da shi wal ajru bainahuma amma Allah zai bada ladan a tsakankanin su wanda zai bada ladan tsakaninka da abokinka wanda kai ka zauna a gida shi ya tafi ko kuma wanda shi ya tafi wajen yaki wanda kai ka tafi wajen yaki shi kuma ya zauna a gida Allah zai raba muku ladan dili dili rawahu muslim muslim ne rawaito hadisi aw fi riwayatin lahu a cikin wata riwayar kuma ta imamu muslim li yakhruju min kulli rajulaini rajulun a cikin duk mutum biyu to mutum ɗaya ya fita suna ƙara lilƙa'id sannan sai ya gaya wa masu zaman gida ɗin waɗanda ba su samu damar tafiya wurin yakin ba ya ce ayyukum khalafal kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin duk wani wanda ya kula da dukiya da kuma iyalan wanda ya fita yaki bi khairin da alkhairi kana lahu mislu nisfi ajri kharij to shi ma zai sami rabin ladan wannan wanda ya fita wannan hadisi yana koya mana cewa duk wanda ya kula da iyalan wani mayaƙi da ya fita don yin jihadi ko ya kula mashi da dukiyarsa da alkhairi to yana da rabin ladan shi wannan wanda ya fita din ba za a rigi komai daga ladan shi wancan din ba wa an al-bara'i radiyallahu anhu qala atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid fa qala ya rasulullah uqatilu aw aslimu qala aslim thumma qatil فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا متفق عليه وهذا رمز البخاري فيه أن الأعمال بالخواتي وانا حديث أنكر أجر كثيرنا البراء والعازب يدر على الجبل غريش يتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد وانا متن سنيدا kayan yaƙi na ƙarfi da kuma kayan yaƙi da ya riko kayan yaƙinsa ya kuma rufe jikinsa da kwalkwali da sirke ya zo gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah buƙatilu an uslim shin in shiga cikin jama'arka in yaƙi ko kuma musulunta ya kamata in yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi aslim su maqatil ka musulunta sannan ka shiga ayyakin da kai fa aslama sai ya karɓi musulunci sun maƙatala fa kutula sannan ya shiga ya riƙa yaƙi har shi ma aka shahadantar da shi fa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi ya ce amila qalilan wa ujra kaseeran ya aikata aiki dan kadan amma an bashi lada mai yawan gaske wato asalin mutumin kafiri ne ya zo filin yaƙin ma a matsayin kafiri yana kuma cikin rundunar kafira amma sai ya dawo bangaren musulmai zai yaƙi kafiran amma sai ya nemi shawara abin annabi sallallahu alaihi wasallam yace shiga na gane kai ne akan gaskiya to in shiga ta yaka yaƙi ko kuma musulunta sai yace mishi ka musulunta sannan sai ka shiga ka taya mu yaƙi kuma sai ya musulunta sannan ya shiga yake taya annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi a haka kuma har aka shahadantar da shi ma'ana ya zama ya ya rasu a wannan yaƙi bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa aikin hajji bai taɓa wani abu na musulunci ba amma wannan bai hana shi rabauta ba ma'ana in dai mutum ya aikata aikin alkhairi a ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa to ana sanya masa rai da samun alkhairi insha Allah innamal a'malu bil khawatim dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya faɗa yace innamal a'malu bil khawatim cewa ayyuka ana la'akari da su ne da na ƙarshen su mutum ko duk a rayuwar shi mutum kullum sai ya sha giya kullum sai ya yi zina amma yana nan yana nan a ƙarshe a ran da zai rasu sai ya tuba sai ya tuba ya zo ya yi sallah ya kuma kula da addini ya ɗauki kyakkyawar niyya a zuciya shi cewa ya rabu da wancan aikin saban har abada ba zai sake yi ba sai kuma ya zama a wannan ranar ya rasu da wannan mutumin wajibi ne a zata mashi alkhairi kuma alama ce da cewa Allah yana nufin shi da alkhairi irin wannan yana faruwa sau da yawa kuma a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya faru da yawa akwai wanda ya faru a ranar yakin Uhudu wani bayahudi wani bayahudi duk yan uwan shi ba su musulunta ba amma da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi yakin Uhudu sai ya ce wa yan uwan shi kun san dai wannan shine annabin karshe wanda ubangiji ya faɗi safofin shi a cikin at-taura kuma shine annabin da annabin Musa ya gaya mana cewa Allah zai yi wani annabi daga cikin yan uwan mu Larabawa saboda haka ku je ku zo mu fita mu je mu taya shi yaki sai ce a su ba za su je ba shi musu yace to shikenan ni ko ku sani cewa na musulunta yaje ya musulunta sannan ya ga wa ƴan uwanshi ce idan na rasu a gun yakin nan duk abin da na bari a duniya to ba naku bane na bar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kuwa yaje ya fita aka tafi da shi wajen yaki kuma wajen yakin anan yin shahada shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wannan ya yi aiki ƙanƙani amma ya samu lada mai yawa sannan akwai wani daga cikin banu abdul ashhab a ɓangaren ausu wato ɓangaren ƙabilar ausu daga cikin larabawan madina shi ma ana kiran shi usairimu usairimu bai musulunta ba har shekarar da za a fita zuwa yakin uhudu a ranar ya musulunta da safe kafin a fita bayan ya musulunta aka fita zuwa yaƙi tare da shi kuma a gun yaƙin a yin shahada shi ma wannan kaga bai taɓa yin sallah ko azumi ba amma ɗan aljanna ne sannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je je yaki Yahudawan Khaybara sai ga wani bawa bakar fata ya fito suka gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi labarin musulunci yace to ina so zan musulunta to amma ni bawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka musulunta babu komai ya musulunta yace to ina kiwon awaki ne da tumaki na wayannan yahudawan yanzu yaya zan yi da su tunda gashi ne yanzu na musulun da kaga ba zan koma cikin su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ce ibi kasa ka watsa musu in ka watsa musu kasar kowace akuya da kowace tinkiya za ta koma gidan iyayen gidanta shikenan ne yayi haka ko shikenan sai suka fita a guje sai suka shiga garin kowace ta koma gidan iyayen gidanta shi kuma ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi kayan yaƙi ya shiga cikin mayaƙa ya shiga cikin mayaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan yaƙin yahudawa suka shahadantar da shi ya shahada shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ya yi aiki kankani amma kuma ya samu rabo mai yawa da ta yadda za gane kuma cewa innamal amalu bil khawatimi akwai kuma wani mutum shi kuma a ranar yaƙin Uhud aka zo aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wani fa yana ta kokari yana ta kokari shi mutumin ya musulunta amma kuma munafiki ne yana ta kokari yana ta kokari ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma duk da aka dan wuta ne ba sabai suna mamaki shi shi kadai wajen kafirai wajen sau biyar ko sau shida yana kashe kafirai abin da ya faru ko shine kafiran makka marka tutar su shine gidan abduddar da yake kabila kabila ne su dan kore shawan to akwai kabila da ake kiran su banu abduddar da sanda za a fita yaki suke suke rike da tutar kore shawa to ɗayan su ya riko tuta sayar na ali ya kashe shi ƙaninsa ya ɗauki tutar ya riƙe shi ma sayar na zubairu ya kashe shi shi ma ƙaninsa sai sake ɗauka tutar sai da wajen su biyar suka ɗauki tutar gaba ɗayan su ana kashe su to sai shi wannan usair wannan mutumin madina wanda yake munafikin shi ya kashe tun daga kan na hudu da na biyar da na shida da na bakwai shi ya kashe su bayan nan kuma ya kashe wasu ma da dama ya yi ƙoƙari sosai a wajen yaƙi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu dan wuta ne ana nan ko ana cikin yaƙi sai wani kafiri ya zagaye ta bayan shi ya kafta masa sara ya sare shi sosai to da ya ga wannan shikenan kawai sai ya ajiye takwabinsa a ƙasa sai ya kwanta akan takwab- akan takwabin ya tsire kansa da kansa ya kashe kansa da takwabinsa aka zo an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dama ai na gaya muku dan wuta ne saboda haka a gun bayin Allah salihai babu wani abu mafi girma kamar samun kyakkyawan ci- kyakkyawar cikawa kullum addu'ar su shine a Allah ya ba su kyakkyawar cikawa wa ana nasin radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة وأنا حديث عن كرقوش لغا سيرنا أنس أم مالك يدر على ردمر غريش يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ma a harin ya dukunar jannata babu wani wanda zai shiga aljanna yuhibu an yaja ila duniya wa lahu ma ala al-ardi min shay'in illa shahid babu wani wanda zai shiga aljanna amma ya rika burin ina ma a dawo da shi duniya alhali bai da komai fa a duniyar amma ya rika burin shi ina ma a dawo da shi duniya babu wanda zai zama haka sai shahidi ya tamanna an yaja ila duniya zai yi ta burin ina ma Allah ya dawo da shi duniya fayyuktal ashar marrat har a kashe shi har sau goma a dawo da shi duniya Allah ya dawo da shi duniya a shahadantar da shi Allah ya dawo da shi duniya a sake shahadantar da shi har sau goma sai shahidi shine mai wannan burin lima yara min karamati saboda abin da ya gani na girmamawa da Allah ya mishi a lahira fa fi riwayatin a cikin wata riwayar lima yara min fadli shahada saboda abin da ya gani na falalar yin shahada a cikin tabarkin Allah a cikin wannan hadisin akwai faɗar falalar shahada da kuma kaskancin duniya cewa duniya a bar banza ce da kuma wato la'akari da buri domin dawa zuwa duniya abu ne wanda yake korarre ba zai yiwu ba babu wani wanda zai mutu sannan kuma a dawo da shi duniya ya ci gaba da rayuwa adatan duk da ya faru a mu'jiza irin ta annabawa alaihi salam to amma dai adatan da misal al'ada ta yau da kullum babu wani wanda zai mutu kuma a dawo da shi duniya amma sai da shi shahidi yana burin a dawo da shi duniyan ne saboda a sake kashe shi domin Allah da manzansa saboda abin da ya gani na lada da kuma girmamawar da Allah yake yi wa masu shahada amma ta yadda za mu gane wato muni da kuma ƙasƙancin da ke cikin karɓar bashi shine duk da wannan falalar ta shahada da irin girmamawar da shahidi yake samu a gun Allah to amma banda wanda ya mutu ana bin shi bashi idan mutum ya mutu ana bin shi bashi duk wannan daraja fa ba zai samu ba har sai ran da aka biya masa bashin sa ko da shahidi din ne yayi shahadar amma darajar shahada tana nan amma sai dai ba za ta same shi ne kai tsaye ba sai an biya masa bashin da ake bin sa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم وفي رواية له القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وفي حديث ابن مسعود عند أبي نعيم القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال كل شيء إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث فأشد ذلك الودائي وانا حديث عن قرأ وشد بسيرنا عبد الله دان عمرو دان آسي يزر على رتبة غريش yana daga cikin sahabbai masu ilimi kuma da shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne an ce da shi da mahaifinsa shekara sha ɗaya ne tsakaninsu wato mahaifin shi ya girme shi ne da shekara goma sha ɗaya kacal a sanda mahaifin shi ya haife shi yana da shekara sha ɗaya magaba ɗayansu dukkaninsu sahabbai ne har ma an ce ya riga mahaifin nashi shiga addinin musulunci yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzo Allah jira da mutum Allah sabata gare shi ya faɗa ya ce yaghfiru Allahu lish-shahidi kulli shay'in illa ad-dayn Allah yana yafewa shahidi kowane irin laifi amma banda bashi in ana bin shahadi in ana bin shahidi bashi to ba zai samu falalar da sauran shahidi suke samu ba har sai an biya mishi bashin sa rawahu muslim muslim ne rawaito shi fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta imam muslim cewa yayi alqatl fi sabilillahi kashewa mutum ya zama ya mutu akan tafarkin Allah an kashe shi a wajen jihadin fi sabilillahi to wannan kashe shin da aka yi kafir kullu shayin yana kankare masa dukkan wani zunubi da ke tare da shi illa dain sai dai bashi wa fi hadisi min mas'udin inda abi nu'aym a cikin wani hadisin wanda abu nu'aym ya rawaito ta hanyar sayyidina abdullahi dan mas'udi yace al-qatl fi sabilillahi yukaffiru dhunuba kullaha yin shahada a tafarkin Allah yana kankarewa mutum dukkan zunuban shi baki daya au qala kullu shay'in kuma yace yana kankarewa mutum komai illa al-amanata in banda zunubin amana wal amanatu fi salati wato amana a cikin sallah wal amanatu fi sawmi akwai amana har ila yau a cikin azumi wato amana ce ta Allah ka kiyaye kanka daga dukkan abin da Allah ya hana yayin da kake azumi wal amanatu fil hadis da kuma kiyaye amana a cikin zance mutum ya gaya maka wani zance ko da bai ci karka gaya wa kowa ba amma in dai zancen shi ne sirri to haramun ne a gare ka ka gaya wa wani fa ashaddu zalika arwada'i abin da yafi amana ta dukkan wannan tsanani ita ce amanar da aka baka ta ajiyar wani abu ko ajiyar kuɗi ko ajiyar iyali kamar mutum ya baka ajiyar iyalinsa matarsa ko ɗansa ya ce ga amana ko mutum ya kawo kuɗi ya baka amana to bisa ainihin yadda amana take addinin musulunci wannan kuɗin bai halatta gare ka ko da canji ka yi ba misali mutum ya kawo naira dubu goma ya baka amanar a ce dubu goma nan yan naira goma goma ne to ba daidai ba ne don kana da wani biki a gidanka ko wani ɗaurin aure shikenan ka je ka ce tun da dubu goma da wani ya bani ajiya ai yan goma goma ne barin je in canza sai ka je ka ajiye mar yan dubu dubu kai kuma ka karbi ka dauki wannan yan goma goma to in kai haka ma duk da haka baka zama mai cikakken mai amana ba cikakken mai amana shine wanda idan ka bashi ajiyar kuɗi hatta igiyar da ta daure da ka daure kuɗin da shi ka bashi to ba za ka zo ka samu ya canza ba hatta in a cikin buhu suke ko wani jaka to ba za ka samu ya canza jakar ko ya canza kalar buhun ba da wannan shine cikakken mai amana amma mutanen yanzu wani in ka bashi amanar kuɗi in dan kasuwa ne sai ya rika juyawa wai dan ya samu riba a cikin kuɗin naka to wannan yana daga cikin abin da yake rusa albarkar kasuwanci mutum ya baka amana ka samar kuɗin shi a cikin kasuwanci kana cin riba a cikin kuɗin sa to kaga kai kana ganin kamar dabara kai alhari kuma wannan ba wayo bane domin da an kwana kaɗan sai ga kuɗin ka suna ta rushewa riba da kaɗan samu a jikin kuɗin nasa sai ta rushe kuma ta rushe tare da sauran uwar kudin ka ba to ya kamata lalle a kiyaye musamman ma dukiyar marayu a baka ajiyar dukiyar marayu shikenan a matsayin ka na babban su ko wani babban wa ko wani kawun su an baka ajiyar kudin su shikenan sai ka hada da sauran kudin ka wai kana juyawa to wannan yana daga cikin abin da ke kawowa saurin talaucewa a gun masu arziki duk yawan kudinka in dai ka sa da kudin marayu marayun nan kuwa ko da ƴaƴanka ne na cikinka don Allah ya da wannan kudin naka ko sai ya rushe cikin ƙanƙanin lokaci ko ƴaƴanka ne na cikinka a ce mahaifiyarsu ta rasu ta baka ta ta rasu ta bar musu wani abu na dukiya an raba musu gado kai kuma sai ka karbe tun da ƴaƴanka ne ka karbe ka rika juyawa a cikin kudinka da niyyar wai zaka ci riba a cikin kudinsu su to kana nan kana nan gaba ɗaya duk kuɗin ka siya narki bashi ma siya siya lafto a kanka hanyar da zaka bi kawai shine in har da kuɗin marayu a hannunka kana iya haɗawa cikin kuɗin ka amma ya zamto duk ribar da aka samu a ciki kana ware musu ribar su daban kar ka haɗa kuɗin su a cikin kuɗin ka da niyyar dan ka ci wata riba a cikin kuɗin su sai dai ka sanya kuɗin su a cikin naka da niyyar domin kuɗin su ya ƙaru yayi yawa idan kai haka sai Allah ya sa maka albarka ciki وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام, فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر متسب مقتل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنا صابر مغتصب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم ne ya rawaito shi ta hanyar sirna Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mi ya tsakankanin su fa zakara sai ya ambata musu annar jihad fi sabilillahi wal iman billahi afdalu amal ya ambata musu cewa yin jihadi cikin tafarkin Allah da kuma bada gaskiya da Allah da manzansa sune mafifitan ayyuka fa qama rajulun fa qala sai wani mutum ya miƙe tsaye yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a ra'aita in qutiltu fi sabilillahi shin kana ganin idan aka kashe ni a cikin yakin fi sabilillahi a dukkan firu anni ka daya shin wannan zai kankare min zunubaina fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na'am in qutiltu fi sabilillahi wa anta sabirun mutasibun idan aka kashe ka a yakin daukar kalmar Allah alhali kana mai juriya mutasibun kana mai neman lada muqbilun ghairu mudbirin kana mai fuskantar abokan gaba ba mai juya musu baya ba ma'ana ba guduwa kai ba daga filin yakin ba sun maƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mashi da cewa kai ma kulta me kace min ma mai mai ta abin da ka faɗa ƙara sai mutum ya ce a ra'aita in kuntum fi sabilillahi a dukan firu anni khatayaya shin ya rasulullahi kana ganin idan aka shahadantar da ni a cikin yakin daukar kalmar Allah shin wannan zai kankare min zunubaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi na'am barai kuwa wa anta sabirun alhali kana mai jurewa muhtasibun kana mai neman lada muqbilun kana mai fuskantar abokan gaba gairu mudbirin ba mai juya musu baya ba illa daina sai dai bashi idan ana bin ka bashi shahada ba za ta kankare maka bashi ba wai na jibril alayhi salam qala li zalika yace yanzu nan jibril ya zo ya gaya min wannan rawahu muslim muslim ne rawaito hadisin wannan hadisin yana karantar da mu falala mai girma wacce mujahidi zai samu wato cewa yin jihadin nan da ya yi idan har aka kashe shi a wajen jihadi wannan zai kankare mishi dukkan zunuban shi baki daya amma banda haƙoƙi na 'yan adam idan haƙƙi ne na ‘yan adam kamar wani bashi da ake minka ko wani abu da wannan shahadar ba za ta kankare maka ba. wa'an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ƙal ƙala rajulun aina ana ya rasulallah in ƙutiltu ƙala fil janna fa'alƙa tamaratin kunna fi yadi sun maƙatala hata ƙutila rawahu muslim kana zalika yawon uhudi ƙala shari'u ajabahu sallallahu alaihi wasallama bilbatti لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد ومن قتل كذلك دخل الجنة وانا حديث أكر أشرا عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يتي قال رجل وانا متن يتي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم أين أنا يا رسول الله إن قتلت أين أنا يا ماكين الله إذا هرك كشينا أولا ياكين سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي في الجنة الجنة ذاك شجاع فأرأت مرات كنا في يده سيجي فد وسوء yan dabinai da ke hannunsa su makatala ta kutila sannan shi ya rika yin yaƙi a ɗaka shaharartar da shi rawa musulun musulun ya rawaito shi wannan abin ya faru ne a ranar yaƙin uhudu wannan abin ya faru ne a ranar yaƙin uhudu akwai wani sahabi gurgu ana ce mishi amr bin al-jamuh amr bin al-jamuh shi gurgu ne ma'ana kafar shi daya cogala ta yake yi da aka zo za a fita yaƙin uhudu dama bai je badar ba za a fita yakin udu sai ya gaya wa ‘ya'yansa ya ce zai fita yi shirin yaƙi ‘ya'yansa suka ce to ai kai baba kai gurgu ne kuma dama ubangiji ya keɓance ku an faɗe ku a cikin aya Allah ya ce da makaho da gurgu da marar lafiya wayannan an ɗauke musu jihadi sai ce ai wani gaskiya sai na fita ya ce sai ya fita ‘ya'yansa suka ce to ai ka je ka tambayi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi yanzu idan na shiga aljanna wannan kafar ta zan zan zan farka ganta a miƙe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce kwarai kuwa ai kafin ka shiga aljanna sai an daidaita halittar ka sai shi in ku haka ne lalle ku da ni za a fita shi ya fita an je wajen yakin Uhud a filin yakin an fara yakin to yana zaune a kusa da rumfar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin yan wasu dabinai sai ce yanzu ya rasulullahi idan na shiga kawai tsakanina da aljanna kawai in shiga yakin nan ne waɗannan kafiran su kashe ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa kwarai kuwa yace shine anan a wannan riwayar cewa ya ma'aikin Allah yanzu idan na shiga cikin yakin nan nayi shahada ina zan shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi aljanna yace in dai kuwa har sai na gama cin dabinan nan ma dan shiga dan shiga wajen yakin a shikenan ma zan dade ai bata lokaci ne ba kawai sai watsa da dabinan ya shiga cikin filin yaki dama gwanin takwabi ne ya shiga cikin filin yakin ana yakin ana yakin ya samu ya kashe wasu daga cikin kafirai shi ma suka shahadantar da shi amr ibn al-jamuh da shi da mahaifin jabir abdullahi bin haram abokan juna ne kuma a wajen suka yi shahada tare bayan sun yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya gansu a gidan aljanna ya gansu a gidan aljanna har ma shi mahaifin jabir abdullahi bin haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira Jabir yake cewa ubangiji bai taba yin magana da wani daga cikin bayinsa ba alhali sai da sai da matari wato hijabi sai da hijabai na haske amma mahaifinka ubangiji yayi magana da shi kai tsaye shi da shi ba tare da wasu dar wani mala'ika ba shi da shi yayi magana da shi yace ka gaya min me kake buri yace ya ubangiji buri na shine ka dawo da ni duniya ka sake yin yaƙi don ɗaukar kalmarka don ba da kariya ga annabinka a sake kashe ni saboda ba da kariya ga annabinka sai ubangiji ce mishi to aina riga na rubuta ya riga ya cikin ƙudura ta cewa duk wanda ya mutu ba zai koma duniya ba to da haka yi haƙuri ya ce to ya ubangiji ka sanar da waɗanda suke bayan mu wato sauran sahabbai ka gaya musu cewa ga irin girmamawa da muka samu a wajenka domin su ma su dagi kan su yi ragwanta su dagi su samu suna irin wannan shahada din domin samun wannan darajar to shine Allah ya faɗe su a cikin suratul ali imran wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku tsammaci waɗannan da aka da aka kashe su a wajen jihadin daukar kalmar Allah kada ku zaci cewa su matattu ne bal ahya'un inda rabbihim bari da cewa su rayayyu ne a wajen ubangijinsu yurzaquna ana ciyar da su ana shayar da su farihina bima atahum Allahu min fadli suna masu farin ciki da abin da Allah ya ba su cikin falalarsa wa yastamshiruna biman lam yalhaqu bi min khalfihim wa suna yin albashir da da wadanda ba su sadu da su ba wanda suka bar su a bayan su suna yi musu albashir Allah kafin alaihim wa lahum yahzanun cewa su babu wani tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan sahabin amsa ne saboda abin da ya sani daga gare shi na ikhlasi kuma cewa niyyar shi ta riga ta karfafa na jihadi saboda haka duk wanda ya mutu a gusa wannan niyyar to lalle hakika dan aljanna ne hadisi mu na karshe a yau shine hadisin da aka rawaito ta hanyar sirna Anas dan Malik radiyallahu anhu yace in da laqa rajulun in da laqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul mushrikina ila badrin wa da'a al mushrikuna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqdimanna ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana dunahu فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض قال يقول أمير بن الهمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة أرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم الله أكبر سيدنا أنس أم مالك يتشي in dalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fita wajen yaki ata sabaqul mushrikina ila badrin har sai suka riga mushrikai isa filin badar waja al mushrikuna sai ga mushrikai sun zo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sahabbai la yaqdaman ahadun minkum ila shay'in kada wani daga cikin ku ya gabata zuwa ga wani abu ata akuna ana dunahu har sai na riga shi fadana al-mushrikuna sai mushrikai suka matso da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sahabban sa umu ila jannatin ardu as-samawati wal ardu ya ku sahabbai ku miƙe zuwa ga wata aljanna wacce fadinta ya kai fadin samai da ƙasai qala yaqulu umayr ibn al-humam sai wani sahabi mai suna umayr ibn al-humam al-ansari radiyallahu anhu yace ya ma'aikin Allah jannatin ardu as-samawati wal ardu aljanna ce wacce fadinta ya kai samai da kasai ita zamu samu in muka shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi kwarai kuwa sai wannan sahabi Umayr ibn al-Humam yace madalla madalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ma ya hamiluka ala qawlika bakhin bakhi me yasa me ya dauke ka zuwa ga fadarka da kace madalla madalla din nan sai ce la wallahi ya rasulullahi yace a'a wallahi ya ma'aikin Allah illa raja an akuna min ahliha ba wani abin da ya ɗauke ni zuwa ga faɗar haka face ina fata ina kwaɗayin in zama ina daga cikin ma'abotanta wato aljannar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu fa innaka min ahliha haƙiƙa kai kana daga cikin ƴaƴan aljanna kana daga cikin ƴan aljanna fa akarna tamaratin qaranihi sai ya fito da ƴan wasu dabinai daga cikin jakarsa fa da ala yakulu min hunna sai ya kasance yana ci daga wayannan dabinan summa qala sai ya ce da yana ana hayaitu hata akula tamarati hazihi yace wallahi in har zan rayu har sai na cinye wa'annan dabilan nawa fa inna hala hayatun dawila yace to in dai haka ne to ko rayuwa ce ma mai tsawo yace ya tsaya ma har ya cinye wa'annan dabilan ai bata lokaci ne fara ma bima kana ma'ahu min at-tamri sai ya jefar da abin da ke tare da shi na daga dabinai su maqatala mata qutila sanan ya shiga ya rika yakar wa'annan mushrikai har da aka shahadantar da shi rawahu muslim muslim ne ya ruwaito hadisi wannan yana nuna mana wato musara'a zuwa ga aikin alkhairi wato rige-rige zuwa ga aikin alkhairi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki masu ba da gaskiya sun ba da gaskiya da gaibu duk abin abin da ba su sani ba na gaibu an gaya musu kuma sun yadda sun ba da gaskiya da shi sun gaskata Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ya cika musu alƙawarin da ya musu mutane ne waɗanda Allah bai taɓa yin wasu mutane masu gaskiya a nan duniya irinsu ba in dai ba annabawa ba babu wani wanda ya kai su balanta na haifi su mutane ne waɗanda da sun kasance suna bautar gumaka suna tare da yahudawa a garin yahudawa sun daɗe suna gaya musu akwai wani annabi da Allah zai aiko a nan garin zai zo garin nan za mu haɗa kai da shi sai mun yaƙi hukuma su bautar gumaka to ana nan ana nan ku sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi yasa gaba ɗaya mutanen Madina duk sai suka musulunta saboda sun dade da jin labarin shi amma su Yahudawa da zai da ya bayyana kuma sai hasara ta hana su musulunta suka kiyo shiga musulunci su kuma wayannan larabawa waɗanda su ake tsoratawa cewa wani annabi zai zo za a haɗa kai da shi a yaƙe su su larabawan kuma sai suka musulunta da suka musulunta dinnan su suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam masauki da shi da sahabban shi suka tallafi rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka raba suka rika raba gonakin su gida biyu suna ba sahabbai rabi suka rika raba gidajen su gida biyu suna ba sahabbai rabi suka rika raba abunan gonakin dabinan su rabi su ba su dauki rabi su ba sahabi rabi kuma sai sun zabi inda yafi kyau sai su ba sahabo sai sun zabi dabinan da suka fi ba da ƴaƴa masu yawa sai su ba sahabban kuma su rike marasa ƴaƴan su saboda su tallafi rayuwarsu rayuwa ta yi daɗi ta yi kyau can kuma ga mashirikai waɗanda dama makiyan annabi ne suka kawo yaƙi wayannan sahabban na madina aka suka ga fita ana shahadantar da su don neman aljanna to irin su ne waɗannan Allah ya bamu albarkas anan za mu tsaya da fatan Allah ya bamu albarkas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu cika da imani Allah ya kyautu ƙarshen mu Allah ya kiyaye mu daga mummunar mutuwa Allah ya kiyaye mu daga fitunar rayuwa da fitunar nan ta mutuwa Allah ya kiyaye mu daga fitunar kabari Allah ya sanya mu daga cikin